ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثين ga watan jimada fani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da hudu ga watan ɗaya a girgoriyan kalanda 2022 wannan shine kaset ɗinmu na 57 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز ندكتور العلامة عبد العظيم البدوي الله يرحمه إذا جماعة المسلمين بس من تابا من أنا أتكين أركان الصلاة ركنان صلاة من يبيان إذا كان da cewa abin da ake nufi da rukunan abu shine wani bangare nashi wanda in babu shi wannan abun baya kammaluwa baya cika baya zama kammalalle cikakke karɓaɓɓe muka kwatanta da cewa kamar ɗan adam ne a ce ba shi da kayi ka san dai aka gutsire kan ɗan adam ka tabbata ba zai rayu ba to kamar haka idan aka ce ba su duda ga sallah sallar ba ta yi ba aka ce babu ruku'u ga sallah sallar ba ta yi ba aka ce ba zaman tahiya ko karanta tahiya a sallah sallar ba ta yi ba an gane waɗannan su ne al'arkan mun karanta tun daga na ɗaya har zuwa na goma sha biyu yau za mu tashi insha Allahu ta'ala rukuni na goma sha uku malam ya ce rukuni na goma sha uku shine ainihin wato as-salatu ala nabi yin salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga kenan daga nan zaka gane sallar bid'a ba ta yi ba jama'a domin a sallar bid'a ba a salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a tahiyar karshe amma a sallar sunna ana yin tahi ana salati ga annabi a tahiyar karshe ina fata an fahimta yasa ma muka ce wasu malamai suka ce abubuwan nan guda uku ko hudu da ake bukata mutum ya yi a tahiya ta ƙarshe wasu malamai suka ce idan mutum bai yi su ba ko bai yi ɗaya daga cikinsu ba to sallar ba ta yi ba daga cikinsu na farko dai shi ne tahiya an gane mutum bai yi tahiya ba babu sallah na biyu shine salati gawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne za mu yi magana yanzu mutum bai yi ba babu sallah na uku shine menene at-ta'awwudu min arba'i arba'i ashiya mutum ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu ko na hudu shine menene mutum ya ya zaɓi wata addu'a ta musamman ya yi wa kanshi ina fata an gane ya nemi wani bukatarsa ko wata damuwarsa ya gaya wa Allah ma hankali da kun taimaka kun kashe mana ita idan ga sanyi kuma tana dan damun mu da ƙara ko ya a taimake mu a kashe ta faƙatuluha uƙutuluha an gane ku ba zufa nake ba alwala na yoma na abdullahi ala abdullahi yanzu ina zufa ya kamata ku kinkime ni ku yi medical center da ni ku ce to malamin mun nan me ya dame shi ana zuga sanyi shi kuma yana hada zufa an gane ku to saboda haka waɗannan abubuwan guda hudu ana buƙatar mutum ya yi su to he malamai suka ce wasu malamai suka ce in baka yi waɗannan abubuwan guda hudu ba baka da sallah wasu suka ce kuma ko ɗaya ne ma baka yi ba baka da sallah kuma za mu zo mu ji ra'ayoyin malamai dangane da wannan matsala amma abin da nake so mu kai gare shi shi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama rukuni ne daga cikin rukunan menene rukunan sallah an gane malam yace as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama بعد التشهد الأخير لحديث فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي وانصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا فدعاه وقال له ولغيره idza salla ahadukum falyabda بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي ثم يدعوه بما شاء كو يتي ين صلاتي ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba'da at-tashahhud al-akhir bayan ka kammala tahiyyar karshe kai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama li hadithi fadalata bin ubayd al-ansari saboda hadisin fadalatu bin ubayd al-ansari mutumin madina Allah ya hada mu da shi a aljanna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yusalli yana sallah lam yahmadillah a cikin sallar sai bai gode wa Allah ba an gane bai gode wa Allah ba wa lam yumajjidhu kuma bai girmama ya kambama sha'anin Allah ba an gane ko bai ainihin wato girmama Allah ba walam yusalli ala nabi kuma daga ƙarshe bai yi salati ga annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wan sarafa sai ya sallame wato da ya zo tahiya maimakon attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu har zuwa ƙarshe bayan ya gama wannan sannan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan ya gama wannan ya nemi tsarin Allah Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati masihi dajjal bayan ya gama wannan ya daga hannu ya ce ya Allah ka bani gida mai kyau ya Allah ka bani mata mai kyau ko yawwa an gane maganar da kyau ko ya Allah ka bani kuɗi masu yawa kuɗi masu ma'ana jama'a ba kuɗin cin tuwo ba jama'a kuɗi masu ma'ana eh masu ma'ana masu albarka masu yawa hmm? yawa ka roƙi Allah duk abin da za ka roƙa shi ba sarkin garinku ba ne balantana a ce ka matsa mishi na fata an fahimta sarkin garinku ne zai ce ka dame shi ko ko kuma mai kudin anguwarku ko alhajuwa ne ya ce ka matsa masa a'a shi Allah so yake ka matsa da roƙo shi Allah so yake ka dame shi da roƙo ka matsa mishi da roƙo ka faɗa ka ƙara faɗa ya baka ka sake dawa ka ce Allah bai isa ba a ƙara mu la tas'alanna bunayya adama hajatan kenan ko was'alil ladhi abwabuhu la tudham Allahu yaghbabu in tarakta su'alahu sai ce wa bunayya adama hina yus'ala yaghbabu yace la tas'alanna bunayya adama hajatan karka tambayi dan adam bukatar yau da gobe ko wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu tambayi wanda ba a toshe kofar sa wajen nema sai ce waye kamar ka tambaya waye sai ce Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah in ka daina tambayarsa sai ya fushi da kai wa bunayya adama hina yus'ala yaghdabu shi kwa dan adam in kana tambayarsa sai ya fushi to ka ce Allah bani to waɗannan matsaloli guda hudu ana buƙatar mutum ya yi to wannan bawan Allah sai bai yi ba an gane walam yusalli ala nabi kuma bai yi salati ga annabi ba wan sarafa wannan mutum sai ya sallame kawai assalamu alaikum ya sallama faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai wannan manza Allah ya ce ga wannan mutum ajila hada wannan ya yi gaggawa ya yi sauri da ya tsaya ya yi addu'a ya roƙi Allah ya faɗi damuwarsa ya yi salati ga annabi wannan da ya fi masa kuma sallar da ta fi karɓuwa gurin Allah kuma da buƙasarsa ta biya an gane maganar da kyau ko yanzu jama'a yadda ƙasar nan take rikirkice ashe bai kamata mu dinga ɗabbaka irin waɗannan abubuwan ba aka ce daga ƙarhe bayan kayi tahiya kayi salati ga annabi ka roƙi Allah daga abubuwa tsari daga abubuwa guda hudu ko sannan aka ce ka zaɓi wata addu'a damuwarka wata matsala wadda ta dame ka ka ce Allah biya min ita da Allah akwai matsalar da ta wuce mana matsalar tsaro da rikirkicewar al'amura a ƙasar nan a yanzu da talauci da fatara da tashin gauran kaji da zabbi da agwagi da tattabaru jama'a da har talotalo ma tashin goron talotalo na kayan abubuwa ko ba haka bane da yadda naira mu malam ta zama yadda ka san yayi malam naira ba daraja malam in kana da kuɗi yanzu in dai nerori ne to lallai ɗayan biyu in ma marmaza ka tara iyalanka duk kutun yesu billahi lazi la ilaha illa huwa ko kuma ka je ka nemi wani abu wanda Allah bai haramta a saya a ajiye ko kuma shari'a bata ce idan ka saya ka ajiye ka kuntata wa al'umma ba misali in ka je ka sayi masara ka sayi shinkafa ka je ka ajiye ka ƙuntata wa al'ummar musulunci saboda za su ƙara tsada kuma za ka abin nan Allahumma illa ka saya ne don ka ajiye sai sayi tsada kai kuma ka sauƙaƙa wa jama'a ai akwai masu wannan ko akwai wanda zai saya shi ya adana tirela goma tirela talatin tirela hamsin ya gina suto ya ajiye manufarsa shine sai ranar da komai ya yi tsada ko wannan masara ko wannan shinkafa ta yi tsada shi kuma sai ya fito da ita sai ya karyar da farashinta Allah ya ji kan iya haruna Allah ya kai haske da rahama kabarin shi wannan dattijo ga lokacinsa jama'a ga lokacin shi inda yanzu ne iya haruna yake raye sai ya sayi wannan masara ya adana sai abu ya tashi sosai in ɗari biyu ce ko ɗari uku uku kwano sai ce ɗari da hamsin hamsin kowa ya zo a bashi kwano goma sha biyar an gane maganar da kyau ko to a lokacin da ake cikin irin waɗannan abubuwa lokacin ne ya kamata mu dinga addu'a muna gaya wa Allah irin wannan damuwai duk wani gaba da aka ce addu'a tana aiki a gaba bai kamata mu yi wasa da ita ba saboda haka neran mu ta zama yayi jama'a yanzu ka duba wai saifa jama'a saifa ne ko saifa ne ko waye ne ta Nijar wai ta fi kudin najeriya daraja la ilaha illallah to ka ji ko ɗari biyunsu shi ne dubu ɗaya na najeriya ka duba irin wannan lalata na mala ka duba yadda al'amuranmu suke ƙara rikirkicewa da wanne kan wai ɗan najeriya zai ji da sati shida ake yi ana cinikinsa kamar ana cinikin kaza ko kuma a'a da saka su a mota su su arba'in da biyu a banka musu wuta ko kuma da jin shinkafa tana naira dubu goma sha shida ta koma dubu ashirin da shida dubu arba'in eh la ilaha illa dubu arba'in kuma wannan kawai a lokacin kaka'a jama'a lokacin da amfanin yake da sauƙin samu arba'in da bakwai ma arba'in da takwas to na rantse muku da Allah kun ga waɗannan mutanen yanzu ba abin da ya dame su illa shirye-shiryen 2023 ina gaya muku ba abin da ya dame su irin shirye-shiryen 2023 kai ka ce sun yi alkawari da Allah za su kai wannan lokacin saboda haka duk wani tunani na ya za ku samu sauƙi ba damuwarsu ba ne yasa wallahi 2023 wallahi tallahi kada mu zaɓu ko kai ba kowa ba kada mu zaɓu uban kowa sai zaɓin Allah wallahi kawai mu ce Allah mun tuba ka zaɓo mana wanda zai zama alheri gare mu kowaye shi in a jam'iyyar ujuku yake kuma zai zama alheri ga ƙasarmu da al'ummarmu ɗora mana ke Allah mu ba mu da zaɓi sai naka an yi kuskure fa a baya fa dole a tuba wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi dole a tuba ba wanda ya fi ƙarfin kuskure mun kuskure Allah ba mu da zaɓi sai naka Allah ɗora mana wanda ya dace da mu ya Allah wanda zai kawo da dalilinsa za mu samu sauƙi 2023 akwai aiki jama'a Allah sai mun zage da gaske wallahi mun ci bakar wahala mun daku ya Allah mun gurzu billahi allazi la ilaha illa huwa kuma wallahi a hakan ma mu wai yankin mu nan abubuwan da yawa ba mu san matsalolin ba dan Allah mutumin Sokoto me zai ce maka mutumin zamfara me zai ce ma mutumin katsina me zai ce ma mutumin kaduna niger eh? kebbi me za su ce maka wannan su bayan tsada ga kashe su da ake yi suna ɗanɗana mugunyar tsada da fatara da karyewar tattalin arziki sannan suna ɗanɗana mugunyar kashe su kuma da ake da satar su don neman kuɗin fansa ga abdullahi an kanan kwanakin ba aka kama yayin shi yawancin ku ba ku ji labari ba Allah ya ce maka ya kubuto ba tare da an biya komai ba suka kubuto su biyu ko su biyu suka kubuto daga hannunsu aka kashe biyu daga cikinsu biyu kuma aka kai miliyan goma aka karɓo su hudu mutum hutun hudu aka kai miliyan goma aka karɓe su biyu kuma Allah ya kubutar da su a cikinsu akwai yayin shi haka fa kullum abin da ake fama kenan to wallahi ba wanda zai fitar da mu daga cikin waɗannan matsiyatan ba abin da za su tsina maka 2023 ne kawai ta dame su shi yasa ku kai kukansu gurin Allah kawai an gane magana da kyau ku to shi yasa a nan da annabi ya ce ajila hada wannan ya yi gaggawa me yasa ba zai yi sahiya mai kyau ya yi salati ga annabi mai kyau ya roƙi abubuwa guda hudu tsarinsu mai kyau sannan ya zaɓi wata buƙata wata damuwar da ta addabe shi ya gaya wa Allah ba annabi ya ce wannan ya yi gaggawa an gane magana da kyau ko wa ƙala lahu wa li ghairihi sannan sai annabi ya faɗa wa wannan mutum da kuma duk wanda zai ji wannan maganar yanzu annabi ya ce idan salla ahadukum idan ɗayan ku zo yin sallah fal yabda bi tamjidi rabbih ya fara da jinjina wa ubangijinsa an gane maganar da kyau ko shine alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin duka waɗannan kana kambama ubangiji ne da kuma jinjina masa wasana'i alaihi da yaban da yabo ga Allah ka yaba Allah ka jinjina wa Allah ka kamba masha'anin Allah an gane wal yusalli ala nabi sannan idan ka zo tahiya kuma ka yi salati ga waye ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce thumma yad'u bima sha'a sannan ya zaɓi duk wata damuwarsa abin da yake so abin da ya zama mar ƙalaƙaƙai ya rasa ya zai yi da shi ya ce Allah ka fitar da ni daga wannan Allah ka bani wannan Allah ka yaye min kaza jama'a ana jin wannan magana da ke ku saboda haka dan Najeriya yanzu musamman musulman arewa ba shi da matsalar da ta wuce wannan fitintunu na kashe-kashe da sace-sace da kidnappers kwanan nan na ji wani audio wanda ya burge ni abin takaici kuma amma daga ƙarshe abin ya burge ni wani ya kira wani ɗan kidnapper suna magana da shi yana ce masa ɗan Allah wani ka ce maka a sako mana wannan bawan Allah a ce maka sai yake tambaye sa to dama nawa muka yi da ku yace miliyan sha biyu ka ce kuma na je na nema ka ce ba haka ba kuma da kyar na je na sake samun miliyan ɗaya ka ce maka kawai sai kidnapper ya fara zagi idan ubanka haka na ce mu yace to nawa ka ce ya ce ba miliyan ɗari na ce ku nema ba wallahi da ya sauka shoulder ya fara ruga wa ɗankin nafan nan a sha ya ce aiki ya ce kaje ka kashe shi ai wallahi ba dan karatu ba ne da na dan taɓa muku a sha na rantse muku da Allah na rantse da Allah a sharɗin ni tun da nake ban taɓa jin a sharɗin da ta burge ni ba irin wannan a sharɗin Allah wallahi kwamanda in ka ji ashar mai maiko da ya dinga rugawa na ce ka ji maza wallahi ma ya kuma ya dinga ruga mishi ashar ya ce ka je ka kashe shi ya ce in Allah gobe kar gari ya waye baka taimaka kashe shi ba ya ce aikin aikin mai kai da zaka taimaka baka miliyan ɗari ka cika zaka ya ƙara ruga mar ashar ya ce daidai kenan Allah mana wallahi kuma sai ya shiru dama dai ɗayan biyu ne ko dai ka karɓo su karɓo kuɗin ka ko su kashe ba shi kenan ba iya abin da za su iya yi kenan in sun karɓa ma suna kashe mutum a gurin
yan ba suka dinga yin kwanta da shi inda suka bi kowa ya kashe shi in dan uwansu ya mutu za su kashe shi in kuma bai mutu ba to za su samu kuɗin jiya da suka mu waya suka ce jiya an yi waya wani ce ake da shiga wasa sun kashe shi za a hanyar za a yi ko a hanyar da ya amma dai kowa ne ba wanda ya ce ba zai yi a tabbatar da shi a kai shi wannan wannan wannan kan abu da ya yi ka gani na mushin suka bai dinga yi dambe suka dinga yi a gurin Allah ya sawai to wallahi jama'a fitinar yanzu ba kuna ji kamar ta yi shiru wallahi ba ta yi shiru ba fa ana yin abin kawai in bai biyo ta kanka ba ne baka san ana yi ba ko ta kan wani naka amma wallahi suna nan suna ta yi suna nan suna ta yi abin babu kyau a malam ai a a bismillah da Allah akwai wata kujera malam bismillah faddal faddal afwan an gane maganar da kyau ko saboda haka dole ne wallahi waɗannan irin sunnoni na addu'o'i da ake cewa mu yi su a guraren ainihin wato a da aka ce mu yi su na ibada dole mu dinga ba su muhimmanci saboda wallahi na faɗa muku duk ƙasar nan yanzu duk wani wanda ya ce maka zai baka wata gudunmawa ko zai taimake ku ko zai fitar da ku daga wallahi ƙarya yake mu ƙarya suke wallahi ƙaryatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira an gane maganar da kyau ko saboda haka matsala ce wanda ta wuce tunanina da naka kuma sai kayi magana sai a ce to ai ƙasar nan tana da maƙiya makotansa faransa amerika wane ne ba sa kaunar kasar to akwai wata kasa a duniya da ba ta da makiya kai ba kasa ba akwai wasu jama'a ko wasu gungu da ba su da makiya kai individually akwai wani dan adam a duniya da ba shi da makiyi amma ya kake da makiyinka in ka gane makiyinka ne sai ka san dabarar da za ka yi ka zillewa cutarwarsa da menene da makircinsa wani mutum ya taɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama kafin annabi ya fito sai ya faɗi wata kalma mai muni a kan shi annabi ya ce bi'isa ibnu al-ashira tir da ɗan dangi kamar wani da ya shigo kuma sai annabi ya sake masa fuska yana tarha da shi ya kama hanya ya fita sai na da aisha ta ce oh ya rasulallah mutumin nan kafin ya shigo kana ta faɗin cewa gahi da kirki ba mai ƙaunar ka bane kaza sai manzo Allah ya ce ayya ai Aisha shi maki akan san yanda za a yi ne a kubuta daga cutar washi da kuma makircinsa yanzu idan na gane tunda na gane makina ne sai na zama na bayyana masa sai ya fahimci na gane shi zai canja dabara ko ba zai canja ba kuma zai cutar da ni ko ba zai cutar ba zai cutar to haka ake to abin da nake so in kai mu zuwa gare shi eh mun gane kamar tana kin mu ko misali domin wani abin da zai baka takaici kuma ya abin nan ɗinka galibin ƙasashen da suke kewaye da ƙasar nan wallahi makiyan ƙasar nan ne galibin su ba mu ce duka ba akwai wani a jami'atul azhar yana faɗa mu yace wallahi hatta wasu daga cikin mutanen Nijar zaka samu ba sa kaunar Najeriya kaga dai Nijar dai kusan duk ɗaya ne ya ce amma Allah in kana hira da wasunsu sai ka ji ba sa ƙaunar ƙasar ka gani ka gani in ka zo kamaru ka je ka gaji abin da kamarawa suke faɗa haka idan duk abin da ka yi sai ka ga bambanci tsakanin mutanenmu da mutanensu abubuwa da yawa za ka ga na ƙiyayya to amma ni abin da nake faɗa shi ne ƙasa tsara yadda za ta yi ta yi maganin maƙiyanta take yi ba wai ta bari kuma ta gane cewa su wane ba sa ƙaunata su wane ba sa ƙaunata kuma ta bar su su dinga shigo da abubuwa na cutarwa ƙasar kuma suna cutar da mutanen ƙasar ba dole ka kirkiro da barbaru da hikimomi ne yadda za ka yi da makiyinka domin duk kasashen da kake gani na duniya suna da makiya su ma ko kai jama'a hatta annabawa fa suna da makiya wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin adu. li kulli nabiyyin Allah ya ce amma haka annabawan nan suka zo suka yi da'awa da hikima da dabarbaru suka kubuta daga gabar makiyansu har suka isar da sakon Allah haka ne ko ba haka ba to ba zai yiwu kullum ku zo kuna kafa mutane hujja da cewa wai ai kasar tana da abokan gaba na cikin gida da na waje shi yasa waɗannan matsaloli na tsaro suke faruwa ba wannan yawo da hankali ne da kuma raina hankalin mutane america tana da abokan gaba amma ta sanya take da su china tana da abokan gaba amma ta san yadda take da su haka ne ko ba haka ba duk wata ƙasa a duniya tana da abokan gaba amma dabarbaru na diplomasiya suke fitowa da hisa san yadda za su yi maganin abokan gaba su amma malam abin ya wuta tunanin mutane yadda ake cutar da mutanenmu da yadda ake azabtar da bayan Allah da yadda ake salwantar da dukiyar bayan Allah da yadda ka- tattalin arzikinmu ke ƙara rugurgujewa yana rushewa abin naira dubu biyu a dai- a wata bakwai wata shida suka wuce yanzu sai ka sayi naira dubu hudu duk kudin duniya kaf babu lalataccen kudi yanzu irin kudin kasar mu shi kadai ne kudin da ya fi kowanne kudi lalacewa wannan munafikin gwamnan bankin ya gama tenuwarsa jama'a amma aka samu 'yan bambarin yanyawa suka haɗa kai da shi aka je aka yi haka aka yi wani malkodiyo sanda aka ƙara mishi kuma shi ya kai mu ga wannan matakin ko ba shi bane shi ya kai ƙasar ga lalacewa tattalin arziki kuɗin ta ya ɓalɓalce ni ban ga tsiyar da wannan la'anan ne yake yi a wannan gurin ba da ya tantance a ci gaba da barinsa a kan kujerar ban ga abin da yake yi wa ƙasar ba ban ga abin da yake wa kuɗin ƙasar ba ban ga abin da yake wa tattalin arzikin ƙasar ba da har ya fi- ya cancanci a ƙara masa wata tenuwa bayan ga waɗanda suka fi shi malam sunusa Allah ya saka mishi da alkhairi duk zagin da aka yi ta masa a wancan gwamnatin sai yanzu aka gana ashe in dai a fannin tattalin arziki ne shi waliyin Allah ne ko ba haka bane ya yi iyakacin kokarinsa amma ba abin da ba su so su yi masa ba Allah ya kiyaye shi ya gama ya sauka lafiya yanzu ana ganin gurbin shi kuma shawarwarin da yake bayarwa inda za a dawo a bi su da za a ji daɗi yanzu kuna ga canjin dala nan da aka hana 'yan kasuwa da, wata- da sunan wani abu daban wato ita rayuwa fa idan kana yi wa wani hasada kai ma fa ba za ka ci gaba ba fa me naka dan ɗan kasuwa ya canja dala ya samu wani abu me laifi an zo duk an tattara abubuwa sai a ce a an cire subsidin mai ai wasu 'yan kasuwa ne suke karuwa da shi don haka mai an cire subsidi zuwa aikin hajji ai wasu ne suke karuwa don haka an cire wa aikin hajji ma subsidi ko waye waye an cire kaza ai wasu ne a'a to ai dama ita rayuwa ta ginu akan wani ya samu wasu ma su samu a karkashin wani ko ba haka rayuwa ta ginu ba kuma idan ka hana su ta can za su zagaya ta can yanzu dama da aka bayar cewa duk mutumin da zai fita waje a je a canja masa dala nawa dala dubu hudu a farashin gwamnati farashin, farashin cbn su bashi shi kuma ya fita da wannan saboda bukatunsa da zai abin nan wannan in ka canza kudin za ga kudi ne masu ɗan yawa sun kai miliyan ɗaya da kusan dubu ɗari bakwai da wani abu to yanzu kun san me suke yi wala haɗa kai suke yi in ka zo duk bala'in ka idan ma baka yadda za ka ba da wani percentage ba wala ba za a baka kuɗin ba karka mun musu ni haka na je aka yi mun dan na fita daga ƙasar a cikin kwanakin nan na je umra abin da aka yi min kenan ra'ayil ayi haɗa kai suke yi sai ka yarda za ka ba da wani fasentas sannan a yi maka hanyar da za ka samu kuɗin akwai waɗanda nake da su a tafin hannuna da yawa wanda sanda suka ba da wannan abin sannan aka yi musu akwai wani bawan Allah da ya dinga bi suka hana shi kuɗin mala ya dinga bi sai manajan bankin ya kira shi ya ce ka san me nake so da kai ya ce a ya ce gafa yadda ake yi duk wannan haka hakan da ake maka ba wai ba za a baka bane kawai kaza za ka yi sai ka yi kaza sai a maka kaza sai a yi kaza kawai ya ce iye ya ce kwarai da gaske ya ce to tuntuni ba a gaya min ba ana za ta ɓata min lokaci zan samu ba zan samu ba to ka duba irin wannan ƙasa malam amma ka ce ka cire subsidin mai wasu ne suke karuwa ka cire subsidin kaza wasu ne suke karuwa ka hana cinikin dala wasu ne suke karuwa kai kenan a rayuwarka baka so wani ya ci gaba kai iya mugunta ce kawai da hassada a zuciyarka to idan Allah ya tashi sai ya cire hannunsa sai ya barka da koma menene sai ka ga yadda za ka kare yanzu gashi nan babu abinci abinci ya yi tsada amma da ke kaya sun yi tashin gauran kaji da tattabaru da talatalo yanzu gashi abin ya sake dawa kan talakawan har yanzu talakawan da ake ikira kasan kowane munafiki in ya ta sai cewa talakawa ke so ya taimaka sai ya duk abin da zai na cuta sai ya fake da ku sai ya ce wai ku yake so ya taimaka kaji munafikin Allah to yanzu gashi nan manya-manyan masu kuɗi jama'a narka-narkansu to suke ginawa ka je ka bypass in baka sani ba ka zo ka shiga gaban mota na nuna maka na rantse maka da Allah narka narkan su to suke ginawa suna ta sayan shinkafa da masara suna ta narkewa a ciki in ka taba su ce a suna protecting din dukiyar su ne saboda naira ta zama useless in sun batta a banki ta zama matsala to ya za a yi su yi protecting dukiyarsu kare dukiyarsu daga karyewa da lalacewa shine su sayi abin da sun san zai tashi nan gaba su jibji idan nan gaba ya tashi su fito da shi su sayar muku sai ya zama kudinsu bai zama wasted ba amma in ka bar naira dubu ɗari biyu yanzu a cikin akawun ɗinka to nan da wata shida masu zuwa wallahi darajar sahi ta dawo naira dubu hamsin in kai wasa wallahi dubu ɗari biyu yanzu ka batta a cikin akawun ɗinka kai baka sai wani abu ka ajiye ba to in kai wasa nan da wata shida mai zuwa sai ta dawo darajar ta bai wuce naira dubu hamsin ba ko dubu saba'in in ta yi tsada dubu ɗari to maganin wannan ya suke ta cire kuɗin suna ta sayan kayayyaki suna ajiyewa kun ga har yanzu ku talaka ku ake ƙara tsotsa ake ƙara tatsa domin dole ka je ka sai abinci ka ci da kai da iyalanka to irin wannan sai ka rasa wai su gwamnatin nan da suke ikirarin suna da ilimi wai don Allah ina ilimin su yake yaya ni da nake karanta aya da hadisi na gane haka kai kana nan da ofis kana juya baka gane haka ba kai da tafarkin ka ne wannan fannin ka ne aikin ka ne baka san da haka ba sai ni da nake karanta ma aya da hadisi zan dinga fito ma da matsalolin ina nuna maka kuma nawa kake biya na a wata mu kai a junan mu gaskiya shi yasa ga sunan ka je bypass wallahi malam store store kawai ake ginawa ana tashin kayan abinci ana jirgewa shine dazu nake gaya muku sai kalilan daga cikin su suke saya da niyyar idan abin yayi tsada su fito da hisa karyar wa talakawa su sayar musu Allah ya saka irin waɗannan mutanen da alheri wanda suke da wannan niyya na cewa in abin yayi tsada za su fito da hisi yalwata wa bayin Allah sai karya abun ya Allah muna roƙonka masu irin wannan manufa Allah ka agaje su kuma wallahi a cikin haka sai ka ga bukatunka dewa Allah ya biya maka su matsalolinka dewa Allah ya yayi maka su damuwoyinka dewa Allah ya taimake ka kai kuma da ka je kake amfani da wannan in an taba ka ce to ai kai kana kare kuɗinka ne baka so kuɗinka su lalace baka so dukiyarka ta balbalce to ai ba iya abun nan bane ba iya wannan bane ake siya a ajiye ga abubuwa ne waɗanda talaka ba sa amfani da su da yawa ba kayan abinci ba ne kana iya siya ka ajiye ɗin ya yi tsada kuma ka sayar ka samu alheri ga sunan abubuwa da yawa ba ma kai ba za ka ƙare muguntarka ba sai akan wanda zai ci ya sha Allah ya yi mana saboda haka ‘yan uwa mu dage da waɗannan addu'o'i da annabi ke nuna mana wa na abi mas'udin qala أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلواتنا صلى الله عليك قال فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي wa ala alihi wa ala ali muhammadin alhadith ai mun karanta wannan tahiya ko ta ibn mas'ud sahabi da Ab- abdullahi dan mas'ud Allah ya hada mu da shi a aljanna yace aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday rasulillah wani mutum ya tunkaro ya dimfaro bai gushe ba har san da yazo ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu indahu kuma mu muna gurin annabi din faqala ya rasulullah wannan mutum sai yace ya manzan Allah amma salamu alayka faqad arafnahu amma sallama kan yadda za mu yi maka mun sani assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu karkashin ayar wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka gaishe ku da wata gaisuwa to ku mai da kwatan kwatin ta ko wacce ta fita an gane suka ce to mun san wannan fa kaifa nusalli alaika amma ya zami ma salati idan na hannu sallaina alaika idan mun zo yi ma salati fi salawatina a cikin sallolinmu sallallahu alaika Allah sai ya maka salati ya za sallallahu alaika kai Allah ya ma salati ma suka yi wa annabi salati ya zami kala marwaici ce fasa mata sai annabi yayi shiru hatta ahababna har san da muka soma annar rajul lam yas'alhu sanda muka ji ina ma da mutum nan bai tambayi annabi ba wato sun yi zaton tambayar ba ta wa annabi dadi bane to shi kuma annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi dan haka in aka yi mar tambaya in ba shi da amsa already dama a ƙasa to sai ya jira mala'ika jibril ya zo da amsa da haka so da yawa a wasu rayu zaka ga an tambayi annabi yayi shiru a wasu lokuta zaka ga lokacin ne ma ake mar wahayin amsa sannan sai ba da amsa an gane magana da kyau ko saboda haka sai ya ɗanyi shiru yana jiran amsa sun maƙala daga baya baya ɗanyi shiru sai ya ce idan antum sallaitum alayya idan kun tashi za ku yi salati gare ni faƙulu annabi ya ce ku ce da wannan ne malamai suka ce shi salati ga annabi amrun ne tauƙifiyun amrun ne tauƙifi wato al'amari ne wanda sai an ji daga Allah ko daga manzan Allah duk iya larabcinka da duk iya zaurancenka da karin maganarka da sanin saja'inka da ikitibasinka ina fata an fahimta ba za ka haɗa larabci kai wa manzan Allah salati ya je ba ina fata kun fahimci magana ba za ka haɗa larabci kai wa manzan Allah salati ya je ba dole sai ka kwaikwayo daga bakin annabi Muhammad shi yadda yayyace a yi to haka za a yi amma da bari ya kofa a buɗe cewa to duk yadda kowa ga ya dace ku yi min salati shikenan kowa sai zai haɗo larabcin shi da wannan ne malamai suka ce duk abin da ya zama amrun tauƙifi to labudda ka ɗauko wannan da annabi ya faɗa ko wanda Allah ya faɗa kai amfani da shi misali muƙaddimar fara bayani me ake karantawa an zo inna alhamdulillah saboda annabi in ya zo zai yi jawabi da ita yake me farawa khutbatul haja kuma manzo Allah ya kasance har sahabbai yake ne karantarwa to irin waɗannan abubuwan bai yiwuwa ka zo ka ce to wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin kaza kaza kaza a'a sai ka ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh to in ka gama in ka ga dama sai ka kawo naka larabcin dama ka fara da nawaye da na manzon Allah ya sa malamanmu na sunna da suka san haka ba za ka ji sun fara maganarsu da duk wata muƙaddima ba in ba da wannan ba sai dai a wasu lokuta waɗanda ba a rasa ba amma dai ka tabbatar ka ɗabbaka wannan sunna ina fata an fahimta saboda amru ne tauƙifi to yace faqulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin Allah kai salati ga annabi Muhammad annabiyil ummi annabi ummi wanda mun sha faɗa cewa abinda ake nufi da al'ummi allazi la ya'rifu al-qira'ata wal kitabata shine mutumin da bai iya karatu ba bai iya me ba rubutu ba akwai ta taburza tsakanin malamai akan ma'anar haka wasu suka ce ba haka ake nufi ba dan in an ce kamar annabi a ce bai iya rubutu bai iya karatu ba ko to ai wannan kamar tawaya ne ga manzon Allah wasu suka ce ba su yarda da wannan fassarar ba amma malamai suka ce gaskiyar magana haka magana take domin abin da ya sa Allah bai ajiye annabi a matsayin wanda ya iya rubutu da mai ba da karatu ba saboda in har annabi ya iya rubutu da karatu to ranar da ya zo da ƙur'ani sai kafirai su ce dama ƙwararre ne mai ilimi ne zuwa ya a cikin ɗaki ya rubuta ya fito da muhi ya ce Allah ne ya turo shi da shi kun gane magana so amma kasancewarsa bai iya ba kuma sai aka ji gahi ya zo da abin da ya fi kowanne abu fasaha da zalaka ce kai to wannan abin daga Allah ne don wannan mutumin ba mu san da wani karatu ko wani rubutu ba tun da kaga ya zo da wannan littafin yace Allah ne ya turo shi to Allah ne ya turo shi jama'a kun fahimci maganar da ke ku so wannan shine shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala yace masa a wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala ta khuttuhu bi yaminika hece me idan lartabal mubtiluna wama kunta tatlu min qablihi min kitabin kafin zuwan alqur'ani ba kasance kana karanta wani mai ba wani littafi ba wala ta khuttuhu bi yaminika ko ba kasance kana rubuta shi da hannunka na mai ba na dama yace idan lartabal mubtiluna ballantana maɓarnata maƙaryata kafirai su yi shakka akan cewa littafin ba daga gurin wa yake ba ba da gurin Allah yake ba yanzu kaga nassin aya ya nuna kafin zuwan qur'ani annabi bai iya mai ba rubutu ba kafin zuwan qur'ani bai iya mai ba to da wannan ne malamai suka ce gaskiyar magana ma'anar ummi shine wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba a bar shi a haka cewa wannan tawaya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ba zai dauki ma'anar haka ba ai ma suka ce ba karamar baiwa ba ce ma a ce baka iya rubutu baka iya karatu ba kuma ka zo da abin da ya gagaru kowa a duniya ai wata baiwa ce kuma nan kuma ta musamman ko mu'jiza ce jazakallahu khairan mu'jiza ce na fata ana fahimtar magana saboda haka annabiyul ummi wa ala ali muhammadin da kuma ala annabi muhammad al hadith sai datsa hadisin wanda hasan ne hadisin a mun karanta shi a baya kuma mun karanta siyagut tashahhud in ba ku manta ba a wanda in ka ji zaka samu cikaton tahiyar a can wanda muka muka wuce a cikin babin tahiya fa'idatu malam yace ga wata fa'ida ga wata bulgatu majlisin ga wani ƙarin bayani ga wani alheri yace afdalu siyagi sala mafi falalar sigogin salatai ai mun yi salatan a baya ko mun yi salatan a baya yace to mafi falalar su ala nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma rawahu ka'ab bin ujra shine salatin da ka'ab dan ujra ya rawaito an gane ko qala qulna ya rasulullahi ka'ab dan ujra yace muka ce ya annabi muhammad kad alimna aw arafna kaifa salamu alayka mun san ko mun fahimci ya ake maka sallama fa kaifa salatu amma salati fa qala sai annabi yace qulu kaji nan mako don haka karka yadda ka zo ka ce ga salatin tunajjina a sai dai talatin tu dammiru na billahi allazi la ilaha illa ba wata salatin tunajjina sai dai salatin da za ta dulmiyar da mu wallahi in dai ba na annabi bane to wallahi dai ta dulmiyar da mu an gane yawa ba wata salatin tunajjina annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin ku ce Allah kai salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma ala annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim kamar yadda kai salati akan alayan annabi Ibrahim innaka Hamidun Majid lalle kai abin yabo ne kuma abin girmamawa da kambamawa da ainihin wato mutuntawa Allahumma barik ala Muhammadin Allah kai albarka akan annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin da kuma alayan annabi Muhammad kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka da alheri ga alayan annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai abin godiya ne kuma sannan abin girmamawa ina fata an fahimta wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito tirmidhi ma ya rawaito shi da wasu daga cikin ainihin wato a malamai imam malik a cikin muwadda shi ma ya rawaito wannan hadisi allah ya ji kanshi ya haɗa mu da shi a aljanna to kaga wannan shine salati wanda annabi ke ya koyar ko mu ce ɗaya daga cikin sigogin salatai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda kamar yadda na faɗa mun wuce babin salati akan annabi sigogin su mun wuce babi akan sigogin tahiya duka ko to wannan shine abu na sha uku da daga cikin rukunan sallah shine yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane ko abu na goma sha hudu shine assalamu shine yin sallama yana daga cikin rukuni na me na sallah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam miftahu salah at-tuhur وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم annabi ya ce mabuɗin sallah shi ne tsarki tsarki a nan gurin wasu sun fassara shi da alwala don ko kayi tsarki zai yi ka zo ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai kayi me da haka wasu suka fassara shi da cewa ana nufin alwala ne an gane magana da kyau ko to amma kuma wasu suka ce tsarkin ake nufi domin kuma ai ba zai yi wa alwala ka yi alwala ba bayan kana dandambare da fitsari da bayan gari ko dole sai kayi tsarki ko ala ayi halin wannan shine yace wa tahrimuha at-takbir abinda ke haramta a ci gaba da magana ko wasu harkokin yau da gobe shine daga zara an yi me an yi kabbara ana yin kabbara to komai ya haramta gare ka sai sallar kawai jama'a kuna fahimtar magana kana cewa Allahu akbar to babu magana ba surutu ba kaza kaza da ne kafin a hana wannan sahabbai suka ce mun kasance muna magana a junanmu bayan mun tada sallah yas'alu ahadun minna hajatuhu ɗayan mu zai tambayi wani bukatarsa har san da hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ta sauka sai ce fa umirna bis sukut wa nuhina anil kala sai aka umarce mu da yin shiru aka hana mu menene magana don haka farkon sallah da idan an an yi kabbara sai ka je ka ce ya kwamanda jiya ban ganka a dukku ba ni ko kai ba farashi yayi tsada ne baka yi wasari ba ina fata an fahimta to da haka ne to daga baya sai Allah ya madaukakin sarki sauke wannan aya ya hana yin magana a sallah aka ce a ci gaba da sallar kadai ba tare da magana ba an gane magana da kyau ko to wannan shine وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم abinda ke warware mutum ko mutum ya halatta gare shi yayi abinda ya kamata ko ya ci gaba da abinda yake shine idan yi me ya sallama yana yin sallama to ya warware kuma ya halattu gare shi ya ci gaba da abubuwan da ya kamata a ce ya ci gaba da yi na harkokin yau da gobe an gane maganar da kyau ko to amma idan kana cikin sallah sai aka yi ma sallama akwai yadda za ka yi ka amsa gyara murya mala yakubu mala yakubu yace in aka yi ma sallama sai ka ce eh a to ba kai ka fara oh gyara murya eh yawa na'am zaka mika hannu jazakallahu khairan idan mutum ya ma sallama sai ka mika hannu an gane ko wajen sigar mika hannun ne wasu ka ce kai haka wasu ka ce kai haka wasu ka ce wallahu ta'ala a'lam amma dai hadisi ya tabbata karanta matnu umdatul ahkam min kalami khairil ana na al-maqdisi ya kawo cewa mutum zai abun nan haka a ya zo a cikin subulus salam sharhi na bulugul maram na al-amiru sanani Allah madaukakin sarki ya masa rahama shi ma ya kawo tare da bayani akan halaccin idan an ma sallama kana sallah ya halatta ka miƙa hannu alamun amsa wannan menene sallama din amma ba za ka yi magana ba jama'a an fahimci magana Allah ya dace da mu wajibatu sala abubuwan da suka wajaba a cikin sallah an gane idan aka ce abu ya zama wajibi me ake nufi da ya zama wajibi ya zama farilla ya zama dole eh na ta kalafar nasu fi ma kadara awwara wauko ta kwaman da ya mika min lokaci to kawai mu dakata sai mu tashi akan wajibatu saladin nan saboda ba zan so a ce malam ahmad ya zo kuma ya tafi bai ce ko da kalma biyu ba bari mu bar masa sauran zaren kasa din ya zo ya cika ta mana shi muna addu'a abinda muka fa ai ba zan kallo mata gurin ka malam ba da ka hana ni insha Allah lalle sai kai magana insha Allah insha Allah abinda muka faɗa daidai na ana sallah ai aka yi ma sallama ka miƙa ko na hagu ko shine muka ce malamai sun yi ta kwatanta yadda za a mika amma dai ala ayyi halin ka mika yadda shi ne maka sallamar zai gane cewa ka amsa mishi babbar matsalar shine da kai mai yin sallar da hi wanda ya sallamar ya zama mun san wannan shari'a domin matsalar shine in kai ka san in an ma sallama a sallah za ka mika hannu alamun kame to akwai yiwuwar hi wanda ya ma sallamar ko bai san ana haka ba da haka ka dinga haka kenan ya kasa gane ka yi haka wani ma an kai wasa ya miko ma ko gaisawa za ku amma in ya san shari'a ta ba da wannan damar ko ya ka mika hannun ya fahimci ka amsa masa ne ko ba haka ba yanzu kaga dukkan mu ne yanzu mun san wannan ko da haka ranar da ka zo ka doka min sallama ina sallah he ne ma haka kaga ka san me nake nufi ko ne ma haka ina fata an fahimta Allah ya shiryar da mu so za mu so malam ya ɗan yi kalmomi guda biyu tunda malam ya zo bai abun nan ba bai ɗan ce wani abu a majalisin nan ba kuma mun bar shi ne shekara biyar a amerika malam ai ba kwana biyar ba ne tsakani da allah mutum ya je shekara ɗaya biyu uku shekara biyar ya kamata in ya dawo a bar shi ya huta ya ɗan ja iska tukunna kar daga ya zo kuma ku ɗebo firejan najeriya shi bai san tashin farashi ba kun ga dattijan na shi bai san duk matsalolin najeriya na ya mamanta da su wala ranar da zai dawo nace har tausayin ka nake malam mu muna nan ana ta bugawa da mu billahi lillahi kai Allah ya dan hutar da kai na wasu shekaru yanzu zaka dawo cikin furejar mu ina fata an fahimta to amma ya za a yi kasar mu ta gado ko muna nan sai an gyara billahi lillahi alquran Najeriya kasar mu ta gado Allah mu caccake su su caccake mu eh su ce ba daidai muka yi ma mu ce ba daidai kuka yi ba ko ba haka bane wallahi sai an gyara ba za mu daina magana ba ai wallahi in kana jin ma za mu daina magana ka bata wa kanka lokaci wallahi yawwa saboda haka kwantar da hankalinka magana ba za a daina ta ba wallahi sai an gyara in Allah ya yarda eh kawai dai mun tuba Allah zabin ka muke nema Allah ba wani sai wani yanzu wallahi ba wani sai wani sai wanda Allah ya zaba mana kawai eh Najeriya sai wanda Allah ya zabo duk an kuskure Allah mun tuba yawwa amin Allah ya muku albarka amma amin Allah ya sa mu dace Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi malam kafin mu sauka a fal ya tafaddali sheikh masruran mashkuran ma'ajuran insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Abad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi ya hada fuskokin mu a wannan majalisi mai albarka a majalisin a sheikh Muhammad Adam mulakabil albanin gombe a gurguje zan dan tsokaci kwaya biyu cikin maganganun da na riska na malam sai na kulle da wani abu gabobi ne guda uku abu na farko shine a biyu suna alaka da karatu da ibada ɗaya kuma tana alaka da halin da ƙasa take ciki wanda kusan yanzu malam ya zama daga cikin takhasus ɗin shi akwai magana kan halin da najeriya take ciki fatanmu shine allah ta'ala ya gyara mana wannan kasan don rahaman shi ba don halinmu ba a wannan juma'an da ta wuce a shi malam ya yi khutuba a nan masallacin akan ikhlasi wanda kuma wancan satin ma akan shi ne ko kamar ya ci gaba ne kan abin da ya fara to shi wannan gaba yana da muhimmanci ba cikin ibada ba hatta a harkokin rayuwa domin na ɗaya daga cikin kuskuren da muka yi shine shekaru bakwai da suka wuce kusan galibin mutane ba su da ikhlasi babban abin da ake so musamman talakawa mu kenan shine wannan tsohon ya zo ya ta cin uban masu kuɗi a yi ta kama masu mulki wallahi wannan shine galibin burin mutane ai za su ci ubansu bari buhari yahu ku yi haƙuri wallahi kaso mafi tsoka shine fatan da ake shi kullun talaka haushin mai kudi yake ji kuma Allah halicci duniya akwai talaka akwai mai kudi dole mu yadda da wannan to wannan rashin ikhlasin namu kila shi ma dattijin haka yake duk Allah sai ci ubanmu Allahumma amin sai daga cikin manyan malamanmu na nan kasan a Dr. Ahmad Gumi hafizahullah wara'a wanda na san cewa he is so controversial so ina magana ne a kan wasu maganganu da ya yi abin da shafi wannan gwamnatin daga cikin abin da ya ta jan hankalinsu tun farkon zuwansu kafin masu shekara ɗaya shine maganan kame-kamen nan ku bar shi ku tsaya ku yi wa mutane aiki ya ce za ku ɓata lokacinku kame-kamen bai yi amfani ba kuma ku ƙare shekarunku a banza amma lokacin munafuki ne ɗan iska allah ya masa kaza aka dinga tsine mishi albarka yau mun gane cewa ya fi ku gaskiya kan wannan abin kun fahimci wannan abin da kyau to duk abin da za mu kyautata niyya a yanzu wannan tsohon allah ba shi ladan abin da inda ya kurakware allah gafarta mishi amma ya gama mulki shi wannan shekaran ba shekaran aiki ba ne shekaran kamfen ne duk wanda ya shekara bakwai bai komi ba a shekara ɗaya ba abin da zai mu ya hau mulki yau kusan shekara bakwai yake nema wai sai yau yake nada chief economic advisor tun da ya hau mulki bai da shi shi ya mamanta ba dole tattalin arziki ya rikice ba shi bai san abun ba kuma bai dauki mai ba shi shawara ba tattalin arzikin aka yi rugurgure shi to kasan tana kan wani siradi ne na Allah sauke ta lafiya wannan shine a takaice saboda babu lokaci to a ga wannan gaban shine mu kyautata niyya kuma mu yadda cewa yanda malai ta faɗa mun kuskure wani daga cikin malamai ba zan kira sunan shi ba a Kano ya faɗa kwanan nan akan mimbarin Juma'a yace jama'a akan wannan mimbarin cikin 2015 na ce duk wanda bai zaɓi wani ba munafuki ne ya ce ashe ni ne munafikin ban sani ba ya ce to don Allah ku gafarta min ya ce kuma Allah na tuba to kaga in muka yi wannan muka koma ga Allah Allah sai ji tausaye mu yanzu ba ina maganan kan kaza da kaza bane ba ina fata an gane mun ga reality ne o ma yaqiluha illa al-aqiluna duk wanda bai gane ba to ba zai gane ba kuma wa taba samun lokacin da Najeriya take cikin wato kasan ta rabu biyu irin wannan lokacin ba sai kana zuwa kudancin najeriya za ka sani su kullum burinsu a raba kasan tun bayan civil war najeriya ba ta taɓa ya mutsewa na araba kasan irin wannan lokacin ba yan arewa ku kaɗai ne ba ka wasu araba najeriya amma talaka sun ce araba wasu saboda sun gasu in an raba ma kawai menene allah ya samu dace to wannan dai abin da nake son ce mu kyautata niyya mu yi ta'addu'a Allah kawo mana wanda yake so ba wanda mu muke so ba mu bar wa Allah mu sallama mishi ya Allah ka ba mu wanda kai kake so ba wanda mu muke so ba sai gaba ta biyu na ma'agurguje shine nan kuma ya shafi abin da kusan malam ya kulle da shi abin da shafi in kana sallah aka maka sallama a ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi hamidul fikki Allah mishi rahama ya tattauna wata matsala karkashin wannan hadisin yake cewa akwai wurare guda tara da aka ce ba a mutum sallama daga cikin kana sallah da mai wanda yake banɗaki da mai cin abinci ko kare kware da wane ne ya ce dukansu tatsuniya ne ya ce matukar annabi yana sallah alaihissalatu salam ana mishi sallama kuma ya amsa da ishara ya ce alamatan al'annahu yusalli dan ku gane cewa yana sallah to ina ga mai cin abinci ko mai wahada mai surutu in yana ba da labari e wakan labarin ya yanke zai dan manta wani point duk kawai tatsuniya ne ko a wani hali mutum yake amihi sallama ina fata an gane amma wajibi ne ya amsa sai dai in yana halin da haramun ne ya amsa to in ya gama sallama kuma sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ina fata an gane sai abu na karshe duk da bai cikin karatun mala amma yana alaka da da ibadan sallah da kuma halin da muke ciki shine tasbihi kun ga tasbihi yana daga cikin mafiya ibada mafiya girma kuma wanda ke tsiratar da mutum daga kowane hali ya shiga idan ka kalli ƙur'ani tun daga bakara hannasi a cewan bahaushe babu wata kalma da ta zo da kowane irin wazani irin tasbihi ta zo da fi'ili madi sabbaha lillahi ma fi samawati ma fil ard ta zo da fi'ili mudari yusabbihu lillahi ta zo da amri sabbih isma rabbika al'ala fa sabbih bihamdi rabbika wa kun min shakirin to sannan ta zo da kuma ainihin masdari subhanallazi asra bi abdihi layla to wannan kalmar ta tasbihi kalma ce da take bukatar lacca na awa ɗaya da rabi malam ka taimaka kai wani lokaci to to abin da nake so na ce shine kalman sabbaha a larabci in ka ɗauke ta a luggar larabci shine abin da suke ce mishi yare na lugga shine mutumin da yake yin- linkaya cikin ruwa to idan kaga mutum na linkaya cikin ruwa abu uku yasa yake yi na farko ko yana so ya tsallaka daga wannan gabar zuwa wannan gabar abu na biyu ko kuma yana wanka abu na uku ko kawai yana nishadi yana wasa cikin ruwa to sai malami suka ce to tasbihi alakanta da kai shine idan ka yi ta in kana cikin wani hali Allah zai fid da kai yanda ka san mai linkaya zai fita daga cikin ruwa in wani abu ya faru kaga wanda bai iya ruwa mai zai faru da shi ta Allah ji kanshi da rama wanda ya iya rofa zai linkaya ya fita to haka tasbihi yake duk halin da ka shiga ka rike tasbihi abu na biyu idan zunubai suka maka yawa kana yawan tasbihi daidai na da mutumin da ke wanka a cikin ruwa abu na uku shine kamar annabawa da waliyan Allah wanda suna da tarin ayyukan lada kuma suna da karancin zunubi suna tasbihi ne kamar wanda yake wasa a cikin ruwa ina fata an gane to halin da muke cikin nan mu rike tasbihi ka ɗauki annabi yunus ya shiga bala'in da kai ya wuce hankali har malamai suka cewa a lokacin da ya fada cikin kifin nan shin a duniya yake ko a barzahu domin lokacin da ɗake ciki duk an yadda ba a duniya yake ba yana wata rayuwa ne a wata duniya daban to annabi yunus ya fada cikin ruwa kuma kifi ya haɗe shi suka ce a wannan lokacin yana duniya ne ko yana kusa da lahira live girl to amma me ya ce la ilaha illa anta subhanak kaga sai da ya tasbihi shi yasa Allah ce falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi da ba dan yana tasbihi ba da mun bar shi a cikin kifin haran tashin kiyama to amma kun san matsalar da muke da shi guda daya tasbihin ba ma yi kullum malanta suke a ta addu'a wallahi tallahi ƙarya muke ba addu'a wani daga cik- wani tsohon shugaban kanada ya yi wata magana ku yi haƙuri wa bil misal ta tabayyanul ashiya wajen buga misali komai ka kawo ya ce galibi ƙananan ƙasashe wanda suke cikin matsala ba su da aiki sai surutu ya ce amma a aikace ba su aiki ya za su fita daga cikin wannan matsala to abin da nake so na ce muna cikin matsala amma sai surutu surutun ya fi addu'an mu yawa surutun ya fi aikin mu yawa surutun ya fi tunanin ya za mu fita a wannan abin yawa ka ɗauki gaba guda ɗaya tak hadisi ne tabbata cikin sahihu muslim annabi rahama ya ce duk wanda ya sallah ya ce subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ya cika da me zuwa ƙarshe za a gafarta masa zunubansu ko da ya kai misalin kumfan teku to amma wallahi idan mutum ɗari suka yi sallah casa'in da biyar ba sa yi mala ya ce har da tara to ka kalli wani abin da wani bala'i ibn qayyim al-jawziya yace akwai hanyoyi guda shida da shi ɗan ke kace-kace da ɗan adam in ka tsallake wannan sai koma wannan in ka tsallake wannan har guda shida to ɗaya daga ciki shine idan aka yi sallah sai ga mutu ya ɗauki carbi haka yake ja a ɗaɗɗayin yake ja amma da sauri ƙwaya ɗaɗɗaya ne subhanallah subhanallah yanzu na yi haka sauna ko kuma ka ga wanda ba sa jan carbin sai ga yana haka wallahi kowaye ne ƙarya ke ba tasbihi yake ba kuma da malamai da jahilai da ɗaliban ilimi da ya ayyuhan nasu da ya ayyuhan agani ya'u duka ba sa yi domin ƙarya kake ko kirge sai ka a hankali dole ɗaya biyu uku hudu biyar shida to balle subhanallah ina fata an gane walhamdulillah amma hannunka na ta tafiya to me kake yi wallahi abinda mutane suke yi kenan to dan me Allah zai bar mu zauna lafiya allah ma sai ka mishi corruption kuma kana sa a kama masu corruption to idan ba za ka iya ba karka kuskura ka yaudare kanka gwanda ka yi guda goma akwai hadisi a kai idan wannan sun maka yawa an- dama annabi ya san da irinku suna zuwa alayhi salam sai ya ce to kai guda goma subhanallahi sau goma walhamdulillahi sau goma wallahu akbar sau goma ka tashi ka tafi yawonka ina fata an gane akwai hadisin 25 wanda ya fi falala shi ne 33 nan da muka faɗa to matukar akan kai wannan wanda kai guda goma ka ka haƙura da carbi kake da yatsu kake dan allah kar kai wannan na ƙarya a nan zan tsaya saboda lokaci malam Allah saka da alkhairi gwagwarmaya da ake Allah ta'ala ya bada lada jazakumullahu khairu baraka fi juhudikum da su komanda da kowa da kowa Allah hada mu a gidan aljanna da dukkan yan uwa musulmai gaba daya subhanakallahumma rabbana bihamdik shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum